بني الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na lahadi sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba muna cikin suratul yusuf mun tsaya darasi na hudu za mu tashi darasi na biyar aya ta talatin da biyar muka tsaya za mu tashi aya ta talatin da shida a wannan masallaci mai albarka na ma'aikatar salafiya da ke unguwar gandan albasa muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biya wajibi da fassara wajibi ya ba mu iko aiki da abin da za mu je sunna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أحسن خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه مكنا بتأويله إنا نراك من المحسنين
idan ba a manta ba muna cikin tattaunawa dangane da irin jarrabawar da Allah madaukakin sarki ya wa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam Allah ya masa jarrabawa tun daga wato cikin gida har ta fito waje jarrabawa ta farko da ya fara haduwa da ita shine da kasancewar yan uwansa suka jefa shi a cikin rijiya bayan jefa shi a rijiya kuma aka sai da shi a matsayin bawa bayan an fi da shi a matsayin bawa kuma wani bawa Allah ya ce yanki sai kuma Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da matar da wato take uwar gidansa mai kula da shi to bayan nan kuma Allah ya jarraba annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da kasancewa wato yanzu zai tafi a kurkuku to wajen shiga kurkuku ne Allah yake gaya mana cewa bayan ya shiga kurkuku wa dakhala ma'ahu sijna fatayan wannan shiga kurkukun sai Allah ya jarrabe shi da shiga bayan ya shiga da wasu matasa guda biyu su ne fataya fata kada a duhu ma sai ɗaya daga cikin su yace ni a rani a afiru kamra to su kan yan kurkuku ba za su kyale shi ba saboda an lura da ɗabi'unsa imamu kadada yana cewa ɗaya daga cikin su sakin malik shi ne shayar da sarki ruwa wanda ake kira Rayyan ibn ibn Wali shi yake shayar da shi ruwa wala akaru kabbazi kabbazi ɗayan kuma shi yake kawo gurasa Imam Zubi ya ce kana sababu hamsul maliki iyahu ma annahu tawahama annahu ma tamala ko tamala ala sami abin da ya sa sarki ya daure wayannan mutum biyu da kukun nasa da mai jayarwa da mai bashi abinci saboda ya samu wahani a kan cewa sun yi attendin sun yi yunkuri na sa masa poison a cikin abinci da kuma abincinsa domin abin da ake faɗa kamar yadda wasu malaman tafsiri suka kawo shi ne nauyinsa aka ɗauka a kan cewa su sa wa wannan sarkin guba a abinci saboda haka da suka zo shi mai jayar da shi wato ya tsorata yake ganin bai kamata ya sa wa sarki guba a abinci ba shi kuma mai sa'awar mai ruwai kawo abinci kawai da yanke wasu ya tsora a kan je ya sa kuma ta a cikin gurata saboda haka sai sauri ya fara sai abinci yana zuwa sai fara da sarki daɗin bai yake ranka ya ne idan ma da ya kawo ma abin sha karkata domin na samu labari ya sama kotun na samu labari ya sama poison ya sama guba saboda haka sai ya zauna abincin ba sai ya ci shi da ya bari wannan mai kawo abin sha ya kawo ta tsatsan gini na giya ya kawo sai ce da shi an gaya min cewa ka sa abin wato guba a cikin wannan abin abin sa sai ce shi ne sa ba sab sai san ya ce to dan kika sha tun da bai sa komai wai dauka ya sha lafiya lau to sai sa ma shakkuwa ta abincin da aka kawo shi wanda ya gaje gumu yana ganin cewa kamar iya mai abinci a kawai za a taba sai ce to kai ma zo ka taba abincin ka kace sai ranka ya da ni ba sai ya ci ba ya ce ha dauki aka yi aka yi shi sai zai ce ce to a ɗauko akuya a bata ana ba akuya nan take wata don mutum a wata faɗi ta mutu to shi ne ya za mutu gaba ɗaya ce to duk su biyu a kai su kurkuku da wannan da wato magana a tobansa ko kuma gataccen inabinsa ba mutu ba da kuma na da aka shafi sai aka kai to shi ne ma da aka yi ke wani ba mu tafi ya ce da yin da ya sa aka daure su sarki ya samu kokonto a kan abincinsu da abincin wa kana yusuf alaihi salam hadisi a harfe sijini da yuki shi ko annabi yusuf ya ga a ta cikin kurkukun da baiwa duk inda mai halin kirki yake ko ina ya samu kansa sai ya gwada wal amanati da amana wa sirri da hadisi da gaskiyar magana ga shi a kurkuku amma duk halayen su sun fito wa hutun sauki wa kasratu da ibada ga yawan ibada duk wanda yake gurin sai da ya gane waye wannan wa ma'rifatin ta'bir kuma an zanci da zarin fassara mafarki wani izani ila ahli sujini sannan da kyautatawa yan kurkuku za a kawo ba abinci ya ga wani mai kojo zai zauna sai bai haka yi ta alluba mai yi wa abbawu hubar jaridan wa'annan mutum biyu kuma bayan sarki da aka koro sai ranto sun makale ba ya ranto suna son sa matuƙar so sai ka ce ni wallahi da kada hababna ka hubban za'ida wallahi muna son ka so mai yawa kana je ni tubarakan lahu fi kuma Allah ya muku albarka innahu ma ahabbani ahadin illa da anna alayya alayya min mahabbati yudarar ku zai cewa ba wanda zai kaulace ni ba sai sai Allah ya yarda shi da wannan sa domin ga abin da ya samu uwar gidan da ya baro yace in da ka zo da sai Allah ya ba jarraba a kansa ahabbani abi fa uri bi sababi yace baba na ya kaulace kaulace ni matuƙa shi ma an cutar da shi da yin zuriya ta yi wa abbati imratul aziz matar firamin firamin ta ta so ne ita ma Allah ya mata jarrabawa fa kazali yace to kuma haka fa kana gun yace wallahi ba na tsariya wa illa zali wallahi ba mu wata makawa ba abin da zamu yi in ba zuriya ta ka ba tun bai lahu ma ra'aya bala wa hukman manaban sai suka yi mafarki biyu fara'ar zaki shi wannan mai shayar da sarki ruwa ko abin sha sai ga annahu ya asiru khamran sai ga abincin yana taso ko yana tafe giya yani ainaban yana tafe giya ta ine shi kuma dai a nufiyar da abin da yake ni yara ni a halilu fauka rashi fauka na gani ina dauke da gurasa a kai na ta kulu tsairojin sun zai suna ci nabiyina bi ta'wili ka ba mu labarin wa tafsirin ko fassarar wannan mafarkin inna naraka min al-muhsini domin muna yi ma kallon mutum ce min al-muhsini na cikin waɗanda suke masu ihsani masu kyautatawa mali ce wal mashhur inda al-akthari na ma zakarna wa annahu ma ra'aya manaman wa dana ba ta ajira abin da yake a yafi shahara a gurin mafiya yawan malamai shine sun gani a basiri suka nemi ya fassara kamar da ibnu jarir tabari ya kawo daga abdullahi bin mas'ud yace ma ra'a sahiba hu sahiba yusuf shi abdullahi bin mas'ud yace ba ji mafarkin komai ba ba wayannan mutanen inda ba kana da halama ne yace ni jarraba alayhi kawai sun ce ne mafarkin su ne don su jarraba annabi yusuf saboda abubuwan da yake yawan faɗa malamai suna cewa da yawan malaman tafsiri suna cewa wato irin abin da baiwar da Allah ya yi wa annabi Isa alaihi salatu wassalam irin da Allah ya yi wa annabi Yusuf a cikin kurkuku kaga annabi Isa alaihi salatu wassalam kamar da Allah yake gaya mana wa rasulun ila bani isra'ila anni kan jitukum bi rabbikum anni akhluqu lakum min al-tin kayati tayyib wa anfuqu fihi fa yakunu khayran bi idhnillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa bi idhnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tad'una fi buyutikum hatta abin da kuka ji da abin da ka koyi a gida an ka zo sai Allah ya ce ai jiya da dare da rabu ko kai ka jiya da dare doya ka ci sannan a gida kana da kwano biyu na shinkafa da kwano biyu na alkama zai baka labari to aka ce annabi yusuf ma yana yin wannan a cikin kurkuku saboda haka shi ne nan yanzu kai tsaye suka zo bayan sun shiga cikin kurkuku to shi ne suka baki labari wa qala al-akhar qala adu ma inni a'tiru arani a'tiru khamra dai daga cikin ce na ganna ina ta giya ta ilimi wa qala al-akhar dan ku ne ce ni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ni kuma na ganni a baki wato na ina dauke da gurasa tsuntsaye suna ci daga wannan gurasa nabi ina bi ta'wili ba mu labarin fassara wannan mafarkin inna la waka min al mu'minin domin mai ma kallon mutumin ke sai ce قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون.
الذي قال يا نبي يوسف لا يأتيكما طعام ba wani abinci da yake zo muku kun sani abincin da ake kawo muku a kurkuku ma duk wanda za a kawo ba wanda zai zo cikin abincin turza gani wanda ake azurta ku da shi illa na ba su kuma da ta'awuni ba ce sai na ba ku labarin fassararsa duk abincin da za a kawo yau zan ce yau da rana burabus ko za a kawo muku ko aids za a kawo muku ko alkubur shi za a kawo muku kabla an ya ce kuma tun kafin a kawo muku zalikuma ne ma allama ne rabbi wannan ba abin da nake gaya muku yana daga abin da ubangiji na ya sanar da ni ku kalli kalmar da kyau mimma tawaidiya ce cewa ilimin da Allah ya ba annabi Yusuf da yawa wannan fasara mabarki ɗaya ne da cikin ilimin ba wai duka bane shi yasa yake mimma wannan yana daga mimma Allah wa rabbi ubangiji na ya sanar da ni kuma ya jingina zuwa ga Allah sai ce in da su millata qaumin la yu'minuna billah yace ku sani cewa na kyale da hanya addinin wasu mutane da wasu imani da Allah ba wa hum bil akhirati hum kafirun sannan kuma suka kafir cewa Allah madaukakin sarki bil akhirati dangane da lahira sun kafir cewa lahira ba su yadda da ita ba sai Allah ya ce واتبعت ملة آبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون annabi Yusuf ya ci gaba da cewa wace ba su millata abari sannan na bibi wato hanya addinin iyaye na Ibrahim annabi Ibrahim wa Ishaqa da annabi Ishaq wa Yaqub da annabi Yaqub addini su nake akai ma kana lana an nushrika billahi min shay bi dadi da mu bi wa Allah madaukakin sarki shirka da wato bi wa Allah shirka da wani abu ba ذلك من فضل الله علينا ولينا daga falalan Allah akan mu wa ala Allah kuma falalan falalan Allah akan mutane walakin aksarun nas jidi mafi yawan mutane la yashkuru na wata godewa Allah shi ne ba da suka ce ka duba wata fikira da basira irin ta Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam tambayar da suke mai yanzu kun lura ne ba da amsa ba to ya samu dama kawai kai tsaye yanzu sai ya dora wajen ne wajen da'awa shine malamin ka ji din da ka samu kanka kai da'awa kai kai ne da zai fara yin da'awa kan tauhidi maimakon ya bada amsa sai ya fara kiran su zuwa ga wato da'awa dan su yi wa Allah madaukakin sarki biyayya shine wanda ba su na ta'aba Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub na yi biyayya ga addinin iyaye na Annabi Ibrahim da Annabi Ishaq da Annabi Yaqub ma kana lana an yushrika billah min kai bi dace da mu wa Allah madaukakin sarki shirka da komai ba ذلك من فضل الله علينا ومن ذلك فضل الله أكبر وعلى الناس كما فضل الله أكبر متاني ولكن أكثر الناس لا يشكرون في مبيا يوم متاني ما تقولي وعلى ولو كنت في الله يا صاحب السر أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمونا سميتمونا أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون عليه ثم إن يوسف عليه السلام فنع النبي يوسف عليه السلام أقبل على الفتيين yace bil muharaba yaktin karu yakan yi wa'annan matasan guda biyu zai tattaunawa wa du'a lahu ma ila ibadatillahi wahdahu la sharika la kuma yana kiran su zuwa zuwa ga bauta Allah madaukakin sarki shi kadai ba shi da abokin tarayya nan da nan sai ya zai bai musidi ya ku abokan zama na cikin kurkuku a babul mutafarriquna shin alloli wanda suke da wato wato ararabe su ne ya fi cancanta a bautawa khairun su ne suka ba da kai ne an yin lahul wahidul qahar ko ko ubangiji wanda yake daya daya tilo alwahid daya daya tilo alqahar wanda ya fi karfin kowa Allah da yake ji kadai da yin ruwan sama ya raya ya kashe shi ya cancanta a bautawa ko ko alloli daban-daban da ake da su wurare daban-daban mata abu da min dunihi ba abin da kuke bauta kuma bayan Allah illa asma an ba wasu sunaye ba sammai kuma antum wanda da kanku kuka rada musu da lata da uzza da banata ai duk ba Allah ya rada ba su suka rada da kansu wa aba'ukum ku da iyayenku ma anzalallahu bi hadin sultan ko da dai Allah madaukakin sarki ne zokar da wata hujja akai ba akan cewa a bauta wa yannan allolin ine da hukumu ai ma hukumu ba wani hukunci illa lillah in ba gurin Allah ba ba wanda yake yi ba da hukunci a karba in ba Allah ba amara Allah ta abudu ubangiji ya yi umarni kan abota wa kowa illa illahu shi kadai ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت saboda haka fattakun laha wa iyahu kowane annabi da zo zai faɗi wannan sannan sai ku ku kiyaye Allah madaukakin sarki ni kuma ku yi min biyayya sai sai zalika dinul qayyim wannan shine addini ne dakkin dawwamamman addini walakin aksarun nasi la ya'lamu sai dai mafiya yawan mutane ba su sani ba wa ma aksarun nasi wa law harasta bi mu'minin aksariya da ba a lahira mafiya yawa aksaru aksaru bi ɗan mutane kalilan ma tu'minun kalilan ma tatadhakkaru saboda haka majority ba ruwa Allah da majority a lahira kawai dai ya ce kallo waye didi ya ce to a duba sai Allah ya ce يا صاحب السر أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه
Annabi تستفتيان Yusuf ya ce ya sani bai sijin ya ku abokan zama na na kurkuku. To yanzu ne fasara sai da ya gama dawa. Ya kawo tauhidi sai kuma ya dawo kan magana. Ya sani bai sijin ya ku abokan zama na na kurkuku. amma a hari kuma ku saurara ku gani ɗaya da cikin ku fa yi rabbahu khamran zai shayar da ubangidansa giya a ba daidai ya yi mafarki cewa ya ga yana shayar da wato a mai gidansa giya ba ɗaya kuma abinci to zai bi ɗaya daga cikin ku zai shayar da uban gidansa giya wa wanda shi ra'a annahu ya asiru kamran shi ne wanda ya gaisa ta haɗe ne da shi ولكنه لم يعينه لأن لا يحزن ذاك sai dai annabi Yusuf bai nuna ba kawai ka ga da a yadda suka kawo cewa sai ya zo da yani dena ta zo giya sai ya kuma yana wato ya dauko gurasa sun tsaye na to sai ya nuna waye mai matsala a cikin sai bai ɗaya a cikin ku ɗaya da cikin ku ko shakka babu zai shayar da ubangidan sa jiya amma annabi Yusuf ya kino da wal ya za a ba mu fi kauli sai ce wa amma da aka zo ɗayan kuma shi ma ya nuna wayi fa yusu lahu shi kuma za a tsire shi ka ga ya nuna daga nan ai ya sa shi a wani yanayi sai ya nuna wayi fa yusu lahu tsire shi ba fa ta kullu tsairu ne ba dan tsaye su zo suna cin kansa ba ko da an tsire ya mutu har sun tsaye su zo kun ga fassarar wannan ne gurazar da sun tsaye suke ci daga cikin ta shi za a fassarar mafarkin maka ya hankali ba kaje ka ga ya wani kwababbe ya kwaba ba sai ya hauka Allah ba kowa ke ga ya fassarar mafarki ba saboda in kaje a wanda bai san me yake ba ba sana'a tare da shi ya fassara ba kirle to nan girman sai domin annabi ya faɗa sai ya hauka domin annabi ya faɗa a hadisin tirmidhi shi mafarki kamar kafar tsuntsu ne ka ga tsuntsu baya zama guri ɗaya a wuciya daga wannan rinjiyar ne sai ya koma wannan to idan ka je gurin tsantsan mutum ya yi ba da mummunan zuciyarsa sai abin ya same ka sai abin ya same ka amma ka same kyakkyawar aƙida wanda kake ke yaba salaharsa idan daji ba fasara ko abin mummuna ne je ba fasara ne kyau kuma abin zai faru ne kyau to shi nan in kada wato yake cewa wa amma la asabu fa yusu lahu fa taqul khairu li ra'si dayan kuma za a tsire shi har ya buje ma tun da yin suna cin naman kansa ko zai al'amur da zai yi da tafiya ai ba ya faɗi wannan zai suka kuma su ai ba da wasa muke zai ce ina ko zai al'amur da zai yi da tafiya ai al'amur da kuke neman fatawa a kan Allah ya zartar da shi da yake so ga musu Allah ya ba wahayinsa domin Allah ya aiko shi a lokacin
وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
الله يجزي النبي يوسف يكتب قبل الجوع وقال للذي ظن أنه ناج sai annabi alaihi annabi yusuf alaihi salatu wassalam sai ya gaya wa wanda yake tsammanin zai kubuta a cikin suriyin nan da aka kawo kurku da wanda ya mafarkin abin sha da mai abinci sai da annabi ya dan rada masa yi dan yau shi kusa ne sai ke cewa da ji ba wato annahu najib minhu ba wanda yake tsammanin zai kubuta daga ciki yace urkuni inda rabbi idan ka zo gurin ubangijan ubangidanka ka ka tuna da a wajensa ba za mu shaitanu zikira rabbi sai dai dan ya manta da shi ambata wato tuna ubangijinsa to anan shi ne ba da suke fassara shi ba an samu shaitan sai dai dan ya manta da annabi yusuf tuna ubangijinsa har ya gaya wani wannan da cikin kurkukun cewa an kaji ka tuna da gurin ubangidanka fassara ta farko kenan fassara ta biyu ba an samu shaitan zikira rabbi sai ke ɗan ya mantar da wannan ɗan kurkuku an gane ko wato ya tuna ubangidan nasa wannan fasarorin guda biyu malamai suke wanda zai tafi kyau shi ɗan ya mantar da annabi yusuf ko kuma ya mantar da wannan ɗan kurkuku tani ta fi ta fi kyau an bayyana da kyau ko shi ɗan ya mantar da ɗan kurkuku ya ma tuna ubangidansa cewa wani ya bashi sallahu a cikin bullo wannan da fi kyau gaskiya an gane ko idan mutum ya koma cikin bazarori zai ga ana ka wannan amma wanda ta fi kyau shine dalilin shi dan ya mantar da dan kurkuku ba ya mantar da annabi Yusuf ba ita ta fi kyau to shi ne baladi ka tsini tun da kaga bai tuna bar ba sai annabi Yusuf alaihi salatu wasallam ya cigaba da zama a cikin kurkuku biyu za a tsini wato wasu shekaru biyu da uku shine shekara uku zuwa tara shi za ku ga a nan malamai zai ci ta kai kogo wasu ka ce ya shekara bakwai a cikin kogo wasu ka ce zai yi shekara tara yana cikin kurkuku a ƙarƙashin wannan jarabawa ma da yake wanzu a lawalan ma zanna yusuf alaihi salam annas saki laji yayin da annabi yusuf ya yi zamanin bin shayar da wannan da ibadar wanda zai yi yake shayar da sarki ruwa shi zai kubuta kala lahu yusuf khofiyatan an al'aza annabi yusuf ya gaya mar abu ba tare da ɗayan yaji ba wallahu alam bi Allah ya shawru annahu al-maslubu qala lahu dan kada ya zamanin jira a jire sai da shi wa kullu inda rabbi اذكر قصة عند الملك إن كان يقول سجي ريان ابن ابن الوليد كجاء كجاء أمرجيل أو جنسا فنسي ذلك الموسى هذه إيمان تفسيري في جماعة كنت أولنا كما وسيا في من جاء أن يذكر مولاه بذلك يدنا وهو جنسا كان هذا وانا بزر كافته وكان من جملة مكائد الشيطان وأن هنا دنقل لم كيد الشيطان لأن لا يطلع نبي الله من السجن وأما البدع وتذكر wato ya Allah ya gari a da biyu Allah ya gari don kada annabi Allah ya fita daga cikin kurkuku wannan shi ne bala bisa da sijini bisa a sijini ya zauna cikin kurkuku tsawon shekaru bakwai ko tara sai Allah ya ce وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون
malin da hadhihi ru'ya min malaki misra min wato malaki misra wannan mafarkin kuma yanzu na sarkin misra ne imma kadara Allah ta'ala annaha kana sababan li khuruj yusuf alaihi salam wannan Allah zai kaddara wannan mafarkin shi zai zama da yi da sababin fitar annabi yusuf min asijini min asijini daga kurkuku mu'azzadan yana cikin buwaya mukraman abun girmamawa wa zalika annal malik ra'a hadhihi ru'ya saboda sarki ya yi mafarki ba halatu sai ya tsorata wata ajaba min amriha abin ya waje mamaki mafarkin da yi wa ma ya kuna tafsirwa wa jama'a da kahana wa kubara u daulati sai saboda abin da ya gani a mafarkin sai ta tara bokaye gaba ɗaya da manyan waɗanda ake ji da su cikin masu ilimi na daula da sarakuna wa kasa alaihi mara ya ba su labarin abin da ya gani wa ta'alau an ta'awili ya yi su ba da labarin fassarar wannan mafarkin da ne wannan ya yi zo zai saboda haka ba su za haka ba mai hukunce ba su zani ba su suka koma kama kai sai Allah mara hukun sarki yake gaya mana yake cewa wa kalin mani sai sarki ne ni a rasa ba a bakaracin ga mafarkin sarki yake na kwanta bacci na ga wato shanu guda bakwai simani ko sarki ya kulu hunna saba'un hijab amma ba wasu guda bakwai rahamammu suna cin sura mamman suna cinye kosassun wata ba a kumbula su kuma na yi mafarkin wato zangaran ya ta dawa ko gero ko masara guda bakwai jama ko bidin ko rayu ja wa ukara ya ji ta ga wasu guda bakwai su kuma a bushe kun ga abubuwa hudu ya faɗa yawwa ya ayyu almalau ya ku taron bokaye manyan malamin gari abduni bi mun ba dawaji ru'ya akan mafarkin da nayi in kun ji da ru'ya ya abu in har kun kasance masa na fassara mafarki me ba ku
قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين zalunci illar illar wato girman kai kenan idan baka sa abu aka tambaye ka ce ban sani ba me ban wanda ban sani ba kawai zai ce a wannan aikar ka ta mafarki ne abubuwa huɗu a cikin lokaci ɗaya ga shanu masu kiba ga shanu marasa kiba ga zanganiya koraye jar masu kyau ga zanganiya mara kawai wannan tarkacen mafarki ne ranke da ke kawai kawai manta da wannan magana shi kuma sarki ba zai manta da ita suka ce azazatu ahlami tarkacen mafarki ne ranke da ke wa ma nahnu bi ta'wili al-ahlami bi alim shine kawai abin da yake mu dangane da abin da ya shafi tarkacen mafarki kuma mu ba mu ba mu sani ba gaskiya da mafarki kai mai kyau ke mu fassara ba amma wannan tarkace ne kamata ya kuce kawai ku sani ba ku ji Allah ya ce وقال الذين لا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون Allah ya ce wa tsarin ladina jami'u ba sai wannan da ya yi kukuta daga cikin mutum biyu da suka fita daga kurkuku wanda ke tare da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam to ɗaya daga cikin su wanda ya kukuta wanda kara kawai sai kira بعد أمتنا أو تجرار بعد أمتي أي بعد الزمن bayan ɗan wani lokaci da ya tuno kaga wai wa tsara da kenan har wai ya manta da annabi Yusuf saboda ya fito waje saboda haka kawai da ya tuna shine ba da ummati dama mu kuma da farkon karatu mu mun yi bayanin fassarorin umma cewa akwai wanda take nuni da zamanin lokaci a cikin ma'anonin da wanda kar ba da ummati kawai sai ya tuna bayan wani lokaci ya ce ana unabbi'ukum bi ta'wili ni zan zo muku zan ba ku labarin fassara wannan mafarkin domin shi ya ga mafarki ya ban rana fassara mafarki ta ban rana domin annabi Yusuf shi ya fassara ba ku fita su daga kurku sai ya ana wannan biyu kun bi ta'awuzi ni zan zo muku da tafsirin da fassara wannan wato mafarkin ba arsilun kawai ku aika ni ku ba ni izini in ji nan da nan kwafi aka ba shi ya kace je ka kawo mana fassara yana zuwa kurkuku sai da Yusuf a zuwa Siddiqu ya kai Yusuf din ya ji wani lakabi mai kyau sai ya kai ba abokin gaskiya Abdila ka ba mu fatawa bi ta bai bakarati sai ka ko labari dangane da janu guda takwas bakwai imamin kotattu ya kulu wanda tawar ijabun waɗanda aka san su amma fa ga janu ramammu suna cike su wa sabari sumbulatin da kuma zanganiya ta dawa ko masara guda bakwai ko irin koraye ta sun yi kyau wa ukara ya zatin ga kuma wasu san guda bakwai dutsattu la'anni arji'u ila nasi ai bi arji'a ila nasi dan ka ba ni bangaren su dan koma gurin mutane la'annahum ya'lamun dan su san cewa ga fasar mafarkin dan su sani wanda magana cewa abu da ga alamin shiga da cewa su yan buge ne ga gaskiyar magana yadda take sai Allah ya ce قال تمرؤون سبع سنين دأبا فما حصدتم فمروا في سنبله إلا إلا قليلا مما تأكلون ka ji annabi Yusuf ya shiga fassarar mafarki yake kare yake da jira'una saba sinina yake za ku shuka ne za ku yi shuka ne tsawon shekara bakwai a wajen wajen wasu malaman suka ce a umarni yake ba su cewa cewa ya ku je ku yi shuka shekara bakwai duk ma da da za ku yi shuka tsawon shekara bakwai da abin da jere ba ma hasassu ba amma shawarar da nake ba ku duk abin da kuka girbe ba da ruhu fi sumbuli ku bar shi cikin zangar ya da kar ku zari kar ku cire shi idan masara ce kar ku cire ta daga cikin totuwar ta idan dawa ce kar ku cire ta daga cikin zangar ya ta ku bar ta a inda take shine ba da ruhu fi sumbuli ku kyale shi a cikin zangar ya in na ka inda in ba kaɗan daga cikin kayan abincin da wani ma ta kulu na wanda za ku ci kawai iya wanda za ku ci za ku ɗauko shi wannan za ku iya zuwa ku bubbuge shi a shaje a yi amfani da shi wajen ci amma ban da wannan sauran ku kyale sai dai min ma ta kulu na dangane da wanda za ku ci Allah ya ce ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يضاف الناس وفيه يحشرون Allah ya ce sun ma yaki ba jinin ba da zalika sab'un shidad sannan bayan nan kuma Allah madaukakin sarki zai zo muku da wasu shekaru guda bakwai wanda za a yi tsanani a cikin shekaru shine sab'un shidad shekarun da za a yi tsanani a cikin su wato na rashin abinci shine za ku ji ana wato tsasawa wato a musulmi Yusuf lokacin da wasu mutane wasu larawa suka takura annabi alaihi salatu wassalam annabi alaihi salatu wassalam addu'a da ya mutu kenan cewa Allah ka jarrabe su da irin shekarun annabi Yusuf alaihi salatu wassalam sai ne rauni saboda tsabar yunwa wannan jarrabe da ya zama saboda yunwa idan mutum ya yi fitsari ya ji wurin na ƙara zai ɗauko abu ya ta haƙawa ko zai samu hutu a wajen saboda fasirin da tsanantawar da suke wa annabi alaihi salatu wassalam to sai da annabi ya mutu wannan addu'a sai ce wa ne kun kalilan kalilan na su sai gunan ma ne ya bayani ya ce ma mata galan tun fi hadi ta wa isinin al'asu faqdiru fi kulli bi yadda za a yi wannan abin sun ku ajiye shi a cikin wato dangariyarsa domin ya zama ya rike kuma har yanzu ka tambayi manoma za a ga kayan abincin da aka bashi a cikin zangariya ya fi dadewa ya fi lafiya fiye da wanda aka cire in ba zuwa kai cirewa ba kuke jira ne a lokacin ba to kamata ya ka bari ji ka zo cirewa sai ka zazzaye to shi ne ma da yake wani yakul kamilan kamilan la su sai gobe in za ku ci ku rika daukan kaɗan kaɗan kada ku wuce gona da inda kilikan ta fi ofis da wa'i shida domin ku amfana a shekarun da za su zo masu tsanani wa hunna saba'u sinina al-mu'allim da shi ta aqibu hadhihi sab'u mutawaliyat su ne shekarun da za su biyo bayan wa'annan bakon da kuka yi za su zo kuma a jini sai kuma a yi bari wayyar sun gudanar da yarinta shi ne fassarar wannan busassun wato zanganiya guda bakwai da wannan ya ke kiran su shanu ramammu su ne wannan shekarun da za ku yi guda bakwai wanda zai zanto gaba daya ba ku da abinci ba ruwan ruwa ya daya kuma gari ya bushe to a nan za ku rika ɗauko wancan abincin kuna amfana da shi domin bai lalace ba to shi ne Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana a nan wato cewa sannan kuma za a samu shekaru waɗanda za su zo wato a min ba da rika ta bawa shidadin ya kunna ma kaddamtu za su rika cin abin da kuka gabatar lahunna an gane abu abin da kuka gabatar musu illa kalila ne ba to sai sai kaɗan daga cikin abin da kuka tattance yalla ya ce sun ma ya ci ba da yin ba da zalika bayan wannan shekara bakwai wata shekara bakwai kuma za ta wata shekara za ta zo guda ɗaya amin wata shekara ɗaya za ta zo fi yugatun na in kun lura shekara sha hudu kenan shekara bakwai cikin annajuwa cikin kayan marmari amma an ba su formula ta ajiye kayan abinci bayan ita shekara ta takwas zuwa sha hudu kuma cikin tsanani za a shige ta in kun yi dandali wannan abincin da aka baku ko mulan shi za ku ɗauka ku rika ci to bayan shekara sha hudu kuma Allah zai mutu shekara guda ɗaya min ba da zalika bayan shekara sha hudu sai Allah ya kawo da amin wata shekara da fi yi ga sunna a wannan shekara za a ce wa mutane ruwan sama mama ku wa bi ya jira kuma a wannan shekara saboda tsabar yawan ruwan ba a shekarar ne za ta rika bayan ta kayan marmari ya taru har za a rika samu a rika tashi ana yin duki na tuba a yi labin a yi na kaza a yi na kaza wasu ma da suka ja bayan saboda ruwa ya samu ma dabbobi sun samu har za su rika samu suna tashi nonon dabbobi suna ajiyewa saboda tattalin to kaga dai abin da Allah yake sun ma yafi in ba'di zalika amin bin yugadu nas wa bin yaqin sai Allah yake wa qala al-malik kuni bi to falamma ja'ahu rasul qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balu النسوة haka التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم sarki ya gaji da aje a dawo yana jin haka wa ƙarin maliku sai sarki yake in tuni bi kai wai wannan da ya fassara mafarkin ku je ku kawo mai ki ga waye ku je ku zo da shi zuwa da kai ya fi sako balan ma ja a wurin rasuli yayin da dan aikin ya je gurin annabi Yusuf kala sai ji da shi ya ga ya bar cewa sarki ya ce ka zo ya kaga dukan furzin kokari yake da zarar ya samu yanki ya tafi kawai in za ku iya tuna wanda muke zuwa birnin da su akwai shekarar da muka je muka fitar da wani wafulatin wanda ke yi da kan wato ina ji a shekarar ma dubu talatin ne ko sha biyar muka bayar aka wata ne shi ne amma a kan wannan dubu sha biyar ɗin ko dubu talatin shekara shida ina ji aka yanke ba in ban manta ba shekara shida kuma shi abin da ya ba shi ne liman yake mana limamu kullum cewa da muna dubo masu ɗan tsautsayi sai yake gaya mana cewa shi wannan yana cikin masu liman masallaci sannan kuma hadari hadari wato dalilin yake biyarwa a farin wanda yake zuwa ya karɓo dalilin a gurinsa sai kudin ya ɗan taru bibiya ba su kuma tsautsayi ya samu yana da a gano guda biyu aka kaɗe su irin mutane suka tafi sai ran zo ba shi da hali shi kuma mai dalilu da ake yi su baki ya kasa hakuri har aka zo aka yi jama ko dubu talatin ko shekara da hudu ko shida in ban manta ba da muka zo aka bayar da kuɗin da za a yi fitar da shi sai muka ce jira mu mu fito za mu dan baki wani abu da bi dubu a jirin bana na jari da kudin mota mutum dan bata ne wala manta dan dan bata ne Allah saboda zumudi bai iya jira mu ba Allah ne ke kawai shi ko aka bade ko ba dan bata da muka mu fito ina wala ina ya da shi ya da shi to saboda haka duk wanda yake cikin kurkuku Allah ne yake kawai ya wuta ko me za a baki ko me na daɗi kurkuku ba sunan gurin kurkuku yawa sunan daga sunan daga asibin ne daga sunan da aka baki za a gane ba guri ne na daɗi ba to saboda haka sarki yake a zuri dan a jera zuwa yake ne shi annabi Yusuf amma ku duba karfin tsira ne na annabi Yusuf ai kamata ya je yin shekara bakwai nan ko tara a cikin sauri ya fice ko dai gida wani ya roƙa ai a kai shi kurkuku yace da fitinan mata gwara kurkuku wanda yayi wannan kuwa kai ka san shi ne ba abin da ba ne suke faɗa cewa jarrabawa da Allah ya yi wa Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ta kasancewar kiyayya ɗan uwansa suka je ba shi a Marindiya kurorin Marindiya aka sun shi aka kai da shi a matsayin bawa ya zo ya haɗu da matsala ta ta wannan uwar gidan nasa mai kula da shi shi ne aka ce ko shakka babu kamar da shekul islam yake faɗa yake ba za ka taɓa haɗa wannan jarabawoyin gaba ɗaya in aka haɗa su in aka ce ba waje ta fi tsauri ta fi girma ko shakka babu ba za ka haɗa da da wata matar nan ba aka ce ne da dini suka ce saboda akwai jarabawa ikhtiyari akwai gairu ikhtiyari akwai wata jarabawa da za ka kana da zaɓi a ciki akwai wanda ba ka da zaɓi misali wanda ya zo ya ankara wa kawai ya ka tafi bar wani abu kai ne ya ka tafi bar wani wani abun sa digan shi ba jarabawa ce ai ko amma yana da zafi a kanta bai da zafi amma wanda miliyan ne kawai shi wanda za ta yi kuɗi ya kai a cikin akawun naira dubu goma misali ba ɗaukar mun kuɗi kaga bai da zafi shi wannan bai da gaskiya ne amma wanda miliyan ko miliyan ɗaya zai shigo masa cikin akawun ba kuɗin sa ba shi wannan ayyana da zaki in ya ga dama ya cinye ko yawa kun da bambanci kun fahimta da jago shi kansa annabi Yusuf a wannan lokacin yana da zaki in ya ga dama zai iya biye maka amma in ya da da bambanci da wanda kuɗi ya zo masa ya shiga zakinan ga kuɗin na alhalisar gwamnati ya gani biyo kawai zai ƙara yake da wanda kuma shi na da aka ce da bambanci to yi aka ce jarabawar ta da zulaika ta fi kowace girma jarabawar da muka fara daga farkon surat yusuf ta fi girma to shi ne a nan nan ma yake cewa wato irje ila rabbi wanda nan dan da aka aiko aka ce zuwa shi sarki sarki na fa shi ne zai zo ya ce a buɗe ƙofa kowa ya ce ka bi gida su ne masu ɗaukawa da hana su shi ne alfahar kujenga a ta a kurkuku saboda haka nan da nan ana zuwa da aka ce sarki ya ce ka zo sai da ya je ila rabbi kuma gurin ubangidan nasa shi sarki fasalu ka tambaye ma ba da nisbatin lati fasana ajiyo hunna me labarin matan nan da suka rike yin ka hannun su saboda sun gani shirin mata har yanzu bai yakura da shi ba yace sai an koma an tambayo domin kun san maganar da ta faru ba wai ita wannan ne sojin bil madina ne ai bayan sai rike yi da hannunsu ai tattauna suka koma yi ana cewa kai ai ba mu gane sun ki baran ke dai ai wallahi sun ma ya ko ai mu ne kaza ko ce sai ta kyasa kuma yana ji ai billahi da zai yi ce kafin ma ai ko wani abu irin maganganun nan ai ko wani abu ne in sa mana yin abin sha ko abinci sai na yi ko wace tana faɗa abubuwan bakin ta to ya ja abubuwan da suke faɗa munin kalmomin su ya ma barin su laika sai ne a koma a tambaya me ya labarin matan nan da kasa da ayyuka wanda suka rika yin kamu wasu malamai suka ce a har yanzu karamci ne irin na annabi Yusuf ai ita ce ta zurba baki ita wannan matar ita ta je fara zurba baki a wannan matsalar amma har yanzu kun ga ya iya kama sunanta a matsalar domin idan ya riga ya zubar da mutuncin su ya zubar da mutuncin gidan sarauta da kuma bayan ita kuma ya taba mai gidan ba kuma mai gidan ya je akari yi masu wawo a sa'an ya fara auren ta da ruwa lada saboda karamci ba a so ni yadda wani abu zai zai faru da kai idan wani ya taɓa ba karamci a matsayin ubangida kar ka manta da wannan alheri annabi yusuf ya ke manta da wannan alheri har yanzu ya ke da ya ke da ya samu kofa da zai soki wannan azizu bai sara har yanzu in kun lura domin taɓa matarsa taɓa shi ne inda ba ta da miji zai faɗa ya ce malama kaza kike ba amma har yanzu ya ce da su shi ta kai domin da ba ta da rashi ne ta ba da gidan da ne inda rashi shi ne magana da muke yi in ka taba da na Aisha to annabi ka taba shi ne magana ku duba karamci irin na annabi Yusuf har yanzu kaucewa yake tambaya yi menene ai kamata ya ce domin hata ku ku ita ta za aka kawo shi ta Zulaika kuma tana da ne tana da buri a kansa har yanzu ba ta hakura ba kuma ya sani amma zai ce a je a tambayi mai gida menene labarin nisbatin laki ka tsara a yi wa ajiyar wunna matan nan da suka je yin jahannan a tambaya a yi ina bin gidan ne na ali domin ubangiji na yana tsare da kai da sai Allah ya ce قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا هذا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن أصحب الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين
Allah ya ce kala sai wannan mai gidan ya ce ba ka dubu kunna shi wannan azizu bikira ya ce ne labarin izrawatun da yusuf an nafsi lokacin da kuke murawada kuke neman annabi yusuf gaban kansa ne labarin me za ku ce menene labarin za ku ce dangane da neman da kuka rike wa annabi Yusuf gabarin da da kima ke ne ku ku kuke neman da za ku ce kullu ajalla sai su rinka ce muna neman tsari a gurin Allah tsarki ya tabbata ga Allah ma alinna alayhi rizqu ba mu taba sanin wani umulan abu ga annabi Yusuf ba ba shi da wani abu na muni ko daya su suka faɗi wannan kala jima abdul aziz sai matar sarki bayan minista ce take al'ana an haka alhaku to yanzu gaskiya ta bayyana ai zahara wata bayyana alhaku yanzu gaskiya ta bayyana karara ana rawar tu annabi ku saurara ku ji tunda kun yi confession da kanku to ni ma ni na ne da ni ba ki ne ne ba shi ne ake cewa ni daren dadewa gaskiya kaza ta bayyana wani zai zo ya ce ai ba dan kaza ake ba ba dan kaza ba a bari kai kawai idan Allah dan Allah zai bayyana to saboda haka sai kace al'ada hasan haku yanzu gaskiya ta bayyana ana rawatu wa annabi ni na ne ne ku gabarin kansa ba shi ne ne da ba wa innahu la ila sadiqin kuma na rage da Allah shi yana cikin masu gaskiya duk da da wani ne da gaskiya kawai a karfa hali ne irin namu da mata sai Allah ya ce ذلكا ليعلم أني لم أكن يريد الغيب وأن الله وأن الله لا يهدي كيد
Allah الظالمين ya ce sai kace zalika na faɗi wannan ne ku saurara ku ji ya alama dan shi kansa Yusuf din ya san cewa annini la aqulu bil gaibi ban san shi ba bayan baya domin lokacin da yake take wannan magana baya gurin take dan ne na ne cewa ban haƙiƙe shi ba bayan bayan nan na gaya muku cewa ni ne ne shi ba shi ne ban ba lama kun mu da gani wa anna allah kuma ku sani cewa lalle ubangiji ba daukacin sarki la hadi kai da alfa'ili baya shiryar da wato makida da makirci na mahaifa sai Allah ya ce وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم
nan da nan bata hakura ba sai ta ƙara magana ta ce wa ma ubari ko nafsi ba na wato kubutar da kai ba sai muku da yi ba ne muke ba ce ku sani cewa innan nan sai ita zuciya lamarin da su wannan ai maganar zulaika ce ba maganar annabi su ba ce idan yawa za ga mutane suna cewa ma ubari ko nafsi maganar zulaika ce cewa ba na examination kai da cewa ni ba ni da lafiya ba na kubutar da kai da innan nan sai zuciya ce da ba ni faɗa a farkon karatu da zuciya da ke nan da maji Allah ya ce kai wa ƙarar duk karfin ka duk karatu Allah za ka gaya wa yi ma magani saboda haka inna nasal amaratu bisu ita zuciya umarni take da barna ko da yaushe illa ma da in barati sai wanda Allah ya riganta kai Allah ya riganta mu inna da dukkan ne ubangiji madaukakin sarki ubangiji na gafurun tace ne gafara ne rahimu kuma mai jinki malamai suka ce yaya wannan ba bai wa Allah da ba musulma ba take wa illa magana wasu suka ce saboda za mu zama da annabi Yusuf ne ta dauki kalmomi a tsarin musulmi gaba ɗaya su take wasu malamai suka ce a'a ai ta musulunta wanda abubuwan ya sa ta musulunta ko dan da aure annabi Yusuf ba ta same shi za ta yi wannan domin burin da yana nan wasu malamai suna faɗa cewa bayan za mu zo nan gaba mu ji bayan ya zama azizu bisira a wajen ji annabi Yusuf ya aure shi sai da burin da yake kamar da wasu ke faɗa a cikin malaman tauhidi su zo da haka gashi dai nan kalmomin da faɗa da musulmi jalla wa ma ubari'u nafsi inna an-nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim lalle ubangiji da ne gafara ne rahimu kuma mai jin kai wannan kalmomi ne kuma na musulmi cewa ubangiji na ghafurun ne gafara ne rahimu ai ba kalmomi bane na wanda ba musulmi ba an gane ko mun zo kan da jididi nan ne wa ma ubari wa nafsi ba wa ma ubari wa nafsi ba gurin tsayawa wani sai an bi ayar dole in ana so labarin ya fita gobe zai mu tashi daidai inda sarki zai ci gaba da magana abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukacin sarki sarki ya yaje mana kamar yadda muka faɗa jiya kasashen da musulmi har yau suna buƙatar addu'o'i kwarai da gaske dangane da irin wannan makida da makinci da Isra'ila da Amerika ke shirya wa kasashen musulmi sai bayan daya muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen ta kyawawa da tsobin da madaukaka ya nemi musu da makirkin su kan yan uwan mu kuma da ke cikin jawoyi a dinga mantawa da su jiya bayan mun tashi muna magana da dan uwa daga cikin daga Kebbi da muke magana dangane da wayannan mutum arba'in da wani abu da wannan kidnappers suka je suka kashe suna sallah to sai da gaskiya ma kunna abu sai da ya kira wani sai da cikin wato shi hindu da aka zo a gaban sa ana magana wani ne wankin mota ne wani ya kawo mai wankin mota da garin da wannan abun ya faru abin da zai ba ka banka kai su wannan kidnappers din suna kewaye garin suna gefen garin abin wato daban tausayi daban take bayan sun zo sun tambaya a kauyen cewa ne ake a kauyen nan sai aka ce suna aka yi wannan ke da nafasin suka dawo bayan sun kashe mutane ba suka dawo suka kamo wayannan masu sunan cewa me yasa suka yi suna ba su gaya musu ba aka ɗauki jaririn aka ɗora shi akan irin wannan wannan razaragar ƙarfen nan da ake soya nama wuta na ci aka soya shi aka ce kowa sai ya ci jiya da da kullum ma aka kunno mana waya ɗaya daga cikin wanda suke gano yake mana wannan bayani saboda haka muna cikin tashi hankali ba mu daina wasa da wayannan bayan Allah lallai mu saka addu'o'i zan fara kirdi ka tsina da sauran gurare wallahi tallahi suna cikin tashi hankali suna ciki kuma ka rasa cewa wai da shugabanni da jagorori a Najeriya kawai su abin da yake gaban su shine za su ci zaben 2027 amma ba ya ce za a yi su kubutar da wayannan bayin Allah da wato ake kashe su ba da riwa rana ba idan baka ji ko a kana da ake magana kwanaki cewa mutum 30 ko mutum 300 idan ka ji jarida ta ce ma mutum 300 to ka kara zero shi ne ka'ida in kana so ka yi equation ɗin ka yi bana duk lokacin da ka ja labarai an cewa mutum goma to ƙarin zero a gaba kawai kai a zuciya ka ƙarin zero a gaba mutum ɗari ne ba goma ba ne saboda haka in kuma suna buƙatar addu'o'i a wayannan lokutan na rantsi da Allah kamar yadda na gaya wani professor da zo ana wata hijira nake cewa ni fahimtar da ne cewa da Amerika da Isra'ila da azaliman Najeriya karfin su ne zo Allah zo da Allah madaukakin sarki ba ya rusa mutum sai ya bari ya zo kololuwa wannan shine tsarin Allah madaukakin sarki saboda haka Amerika da Isra'ila da azaliman Najeriya kuma ba ta tafkuru na ba a kololuwa saboda haka muna kai kukan su gurin Allah madaukakin sarki kada Allah madaukakin sarki ya cika musu gurin duk masu neman musulunci da musulmi da tashin hankali da matsaloli Allah mai da shi kawo kan azumi da muke yi Allah madaukakin sarki ka karba mana Allah ka sa mana cikin waɗanda ake yanta a kwanakin nan masu albarka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu dai kuma Allah ya kara musu lafiya lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa kasashen mu na musulmi da suka fara ya fi Allah ka taimake su Allah ka dora su akan Amerika da yan uwanta muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alheri Allah ka biya musu bukatun yan uwan mu da ke zamfara da shirbi da sokoto da katsina Allah ka ba su agaji waɗannan bayan Allah da suke yi duk da an ce wata cuta ma yanzu ta kama su yan daji shi ne da na faɗin muna roƙon Allah ya lullunka musu ita Allah madaukakin sarki kada ka ba su kwanciyar da kwanciyar hankali da nutsuwa a zukatan Allah da kare ma duk inda muke Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بالدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فاقضها برحمتك يا علي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين